أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتي قبل كراتو أتكيوانا لتافي رحلة القلود دام تاشافي لتلاتين شي قبل مغانا أكن حديثي النبي موسى عليه السلام wanda ya cire wa mala'ikan mutuwa ido ya ce wa in ƙala ƙa'ilun kaifa jaza li musa alaihi salam an yi ƙudima ala darabi malakin mauti hatta kafa ainihu wa jawab annan musa alaihi salam kana inda huma ma akhbara nabiyuna alaihi salatu wa salam min anna allaha ta'ala ya yaqbudu ruhahu hatta yukhabbira حتى يخيره آه خرجه البخاري وغيره فلما جاءه ملك الموت على غير الوجه الذي آه أؤلم بادر بشهامته وقوته وقوة نفسه إلى أدبه فلدمه ففكئت عينه امتحانا لملك الموت إذ لم يصلح له بالتخيير مما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت واستسلم والله بغيبه أعلم وأحكم وذكر ابن العربي في قبسه بمعناه والحمد, والحمد لله وقال الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة والحديث مرفوع لا محالة أما في رواية حمام بن منبع فالأمر ظاهر وأما رواية داوس فلها حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه ويبعد كونه من الإسرائيليات وروده مرفوعا من طريق صحيح وراء إمام أحمد وليس في الحديث ما يش ما يست ما يستشكل وإنما يكون مشكلا لو أن موسى عليه السلام علم أنه ملك الموت وأنه دافعه رغبة عن الموت إذا مقام الأنبياء يتنزه عن ذلك مقام الأنبياء يتنزه عن ذلك وفي الحق أن موسى عليه السلام زنه عاديا يريد أن يعتدي عليه فدافع موسى عن نفسه فأدت المدافعة إلى كقطع عينه والدفاع عن النفس أمر مشروع في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وليس في الرواية ما يدل على أنه كان يعرف أنه ملك ملك الموت وتشكل وتشكل الملائكة بصورة الإنسانية أمر معروف مسلم وجاء به القرآن الصادق الذي لا يتطرق إليه الشك والاستياء وليس بلازم أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن المتشكل ملك فقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وولود عليهما الصلاة والسلام كما قص القرآن الكريم في سورة في سورة آدميين ولم يعرفاهم ولو ولولا ذلك لما قدم لهم إبراهيم عليه السلام اللحم المشوي وقال ألا تأكلون ولما خاف عليهم لوط من قومه وليس أدل على أن موسى لم يكن يعرف ملك الموت أولا وأنه لما جاءه المرة الثانية وعرف أنه ملك ملك الموت وأن الله خيره بين طول الحياة أو قبض الروح يختار قبض الروح والحديث صريح في هذا كل الصراحة وقد سبق إلى هذا الإمام إمام أبو بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين واختاره المازري والقاضي اياد وغيرهما من علماء الأمة الذين جمعوا بين العقول والمنقول بين المعقول والمنقول ومما ينبغي أن يعلم أن الملائكة تتشكل وأن سورة لا تتحكم على هيئتها الحقيقية ففيء موسى عين ملك الموت عليه السلام لا يعود عليه بنقص في خلقه خلق خلقته ولا بهيئته وبما ذكرناه يزول عن الحديث أي إشكال وما يؤكد أنه لن يرد آآ آآ فقع عين الملك الموت ولم يعلم أنه هو آه أو أنه آه قفع عينه ليعمر عدولا أنه أرد عليه بأمره آه بأمره أن يدع يده على يد ثور فله بكل ما قدت به يده بكل شعرة سنة وعلى هذا فإنما سيؤمر مئة ألف سنة على الأقل لكن كلم الله سأل ملك الموت ماذا بعد ألف ألف سنة حياة آه قال الموت قال فالآن فلم يكن حريصا على الحياة أو طالبا زيارة أمره لإنما كفى عينه لأنه ظن أنه رجل سائل يريد الاعتداء عليه فدافع عن نفسه wannan ci gaba ne akan hadisin da muka karanta na annabi Musa alaihi salam inda ya ya cire wa mala'ikan mutuwa ido da izinin Allah da umarnin Allah to shine saboda wasu mutane suna magana akan hadisin bai inganta ba shine sai malamin ya kawo dalilai cewa a hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce abin da yake cewa idan mai tambaya ya yi tambaya ta yaya annabi musa ya iya cire idan mala'ikan mutuwa to shi ne sai kawo amsar da malam imam al-qurtubi ya bayar a cikin littafin shi a tazkira gashi nan har ya kawo littafin da shafin idan mutum yana so ya duba yace amsa akan wannan shine shi annabi musa alaihi salam kamar yadda annabin musallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa shi Allah duk annabawansa baya aika musu mala'ika haka kwatsam kamar yadda ake aika mana ana zuwa a yasanciyar lokaci ana zuwa a bashi ma zaɓi kana son ka tafi ko kana son ka zauna haka ake wa annabawa kamar yadda imam bukhari ya fito to lokacin da wannan mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi musa ya zo masa ne bai gane shi ba ne ya zo masa a tura ne ta mutum ya ɗauka wani ɗan ta'adda ne kawai zai masa ta'addanci su kusa annabi musa da ƙarfi na'am shi ne kawai sai ya make shi har ya cire masa ido ya ce saboda a lokacin bai gaya ya gaya masa cewa ga saƙon allah ba kuma ya ce abin da yake nuna cewa wannan hadisi ingantacce ne ai mala'ikan ya koma ya dawo kuma ya ba Musa annabi Musa alaihi salam zabi wanda annabi Musa da kanshi ya zabi mutuwa ya mika wuya yace Allah shi ya bar wa kanshi sani Ibn Arabi a cikin nashi bayanin da yayi kamar yadda Dr. Sheikh Muhammad bin Muhammad Abu Shuhwa yake faɗi yace wannan hadisi tabbatacce hadisi ne ingantacce kuma ruwayar Hammam dan Munabba abu ne wanda yake a fili ruwaya ta Dawud hukuncin sa shine lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana babu wani kokonto a ciki sannan waɗanda suke cewa yana cikin Isra'iliyat ba gaskiya bane a yasan Isra'iliyat ko akwai labarai wanda yake na bani Isra'ila ne wanda aka zo aka shigar da su cikin wato musulunci to galibi malaman musulunci idan sun yi sukan bambance don a gane cewa wannan labari ne na Isra'ili isra'iliyat hukuncin labaran isra'iliyat a wajen musulmi biyu ne ba za ka karyata ba ba za ka gaskata ba ai an gane abin da zai sa ka karyata kawai in ya saba wa alkurani ko ya saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san ba gaskiya ba ne amma in ba haka ba kawai sai dai ka ji saboda wasu abubuwa da suke faɗa ya gaskiya ne Allah ya ba su littafi kafin mu Allah ya ba su akwai a taura wanda Allah ya ba wa annabi Musa akwai lijira wanda Allah ya ba wa annabi Isa da haka ba komai bane suka faɗa ba daidai ba da haka banza Allah sallallahu alaihi ce la tusaddiqu wa la tukazibu kada ku karyata su kuma kada ku gaskata su kawai ku ja baki ku shiru abu ɗaya zai sa kace ƙarya ne wannan labarin in ya saba Qur'ani abu ɗaya zai sa ka ce wannan labarin ba gaskiya ba ne saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan baka ji labari shikenan ka ji labari yace kuma a cikin hadisi ma babu wani abin da yake na damuwa wato saboda shi annabi Musa alaihi salam lokacin da ya wannan bai ma san mala'ikan mutuwa bane sannan ya yi kare kanshi ne saboda annabawa Allah maɗaukacin sarki ya ba su wannan iko kuma daidai ne mutum ya kare kanshi kamar yadda annabi Musa ya yi wato kuma kare kai a cikin kowace shari'a ta duniya da ta shari'a Allah duk magana ne abu ne wanda yake karbabe babu wani abu da yake nuna rashin ingancin wannan hadisi a cikin ruwayar hadisi kuma kamar da aka sani mala'ika yana iya tantanzawa ya zama mutum ko ya zama surar wani abu daban kuma ya zo a cikin alkur'ani cewa mala'ika ma ya zo wasu annaba ba su gane shi ba kama annabi musa na ya zo wajen annabi musa har annabi ibrahim kai ya zo wajen annabi ibrahim har annabi ibrahim ya saya masa nama ya gasa masa nama na ai bai san mala'iku ba ne inda ya san mala'iku ne ai ba zai kawo musu nama ba ya san ba sa cin abinci sai dai kawo musu har ma alkur'ani ya gaya mana shi kai shi har ya ji tsoro ya ce ku ci abinci mana suna kallon shi don ba sa cin abinci ka kenan kenan mala'iku sukan zo wajen annabawa ba su san su ba ne kamar yadda alkur'ani ya faɗa kuma annabi ludu ma alaihi salam haka nan ya faru da shi da haka babu wani abin da yake nuna cewa annabi musa wai ya san cewa mala'ikan mutuwa ne kuma in kun duba lokacin da aka bashi zaɓi a karo na biyu a ya zaɓi mutuwa ne domin an zo an bashi zaɓi cewa tunda rayuwa yake so to ya buga ya taɓa ga bayan saniya duk irin gashin da hannunsa ya taɓa an bashi shekara dubu an bashi shekara ɗaya da da wannan gashi to wannan yana nuna maka cewa a wancan karan bai sani ba kamar yadda maluban musulunci irin su almaziri da kadi'iya da waɗansu suka haɗu a kai yana daga cikin abin da ya kamata mu sani cewa su mala'iku suna tantar zakama suna fitowa a sura daban-daban da haka cire idan mala'ika mutuwa kuma ba abin da zai masa ba abin da zai same shi ba abin da zai rage na lahalittarsa da ya ce to da wannan bayani yana ga kadan waɗanda suke tunanin wannan hadisi ba ingance shi ba ne za su daina yana daga cikin abin da ke karfafa a cewa wato an maida wa mala'ikan mutuwa idan shi nan musa lokacin da ya cire masa ido bai san mala'ikan mutuwa ba ne ko kuma ko ya cire masa ido ne dai kawai yana son zaman duniya duk ba haka ba ne domin an ce masa ya in yana son zaman duniya ga abin da zai yi inda ya sa hannunsa da zai rayu shekara shekara nawa zai samu shekara dubu a duniya akalla in ka kama gashin saniya akalla za ka samu shekara dubu na a duniya amma ba dubu ba shekara dubu ɗari ma za ka iya samu idan za ka yi za a mara wannan amma annabi musa ya tambaya ce to bayan haka sai me bayan ya shekara sau dubu sau dubu ba me zai faru sai aka ce sai ya mutu ya ce a to shi kenan da haka yanzu a ɗauki rayuwarsa da haka lokacin da ya cire masa ido bai san matsayinsa ba wallahu alam na? haka suka gama oh mala'ika duk abin da ya ga dama zai zama duk abin da ya ga dama zai canza aljanu ma suke canza amarin mala'ika aljanu suna cancanzawa suna cancanzawa wasu halittu wani a cikin dabbobi suka mafi yawa suka canza su zama karnuka sukan zama karnuka musamman bakaken karnuka sukan canza su zama kyanwa sukan canza su zama sauran halittu amma mafi yawa sukan canza su zama macizai mafi yawa inda suka fi yawan canzuwa ke amma suna canzawa suna canza su zama mutane eh zama mutane amma galibi yan ta'addan cikin su ne suke fi zama mutane gari fi mutane gaskiya ne haka ne gaskiya ne akwai mutanen da Allah madaukacin sarki yakan nuna musu cewa lokaci ya kusa wasu kuma ba ba wai magana mutanen har mutanen yanzu zan ba da misali da wanda ya rasu kwanan nan chief imam malam musa wannan akwai wasu abubuwa da ya yi wanda daga baya muka gane cewa allah maɗaukacin sarki ya nuna masa lalle lokaci ya yi saboda a nan ofis ya ce yana da gidaje na haya wasu abokansa ne a ciki ya zai sa aka buga takardu da sunayen abokan wanda suke haya a gidansa cewa ya ba su wata gidan wannan haka aka yi abu abokan da suka tashi wasu ba haya suke ba ba kyauta ya ba su amma da in ina nufin zama ya ce su yi idan mutum a gida haya sai in ya ce gida sai ce zai zauna ba wani bayani amma a lokaci ya zo ya sa a nan aka rubuta takarda wanda duk Allah ya da rabon shi ya rubuta ya sa hannu cewa an ba shi gida hayawa wasu mutane kusan guda kusan kusa goma misali cikin abokai to kaga alama ce ta cewa mutum ya ga lokaci ya ya taho kuma banda ma ba mu da hankali da ka yi shekara arba'in ai ka san lokaci ya taho na na nufin za mu haka mu adalci ba na kai arba'in kai hamsin na ya kamata ka zafi lokaci ya taho ka gani lahira kan kowa kafa ake zuwa ka san kafin isa na saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ma'auni ya ce a amaru umarci ma bai na sassi da wasu saba'i ya ce mafi yawan shekarun al'umma ta tsakanin sassi da saba'in za su bar duniya sai sai kaɗan ne suke wucewa kaɗan kuma illa yanzu ka duba in kana son ka yi karatu ka ɗauki SIS book daga yau sai ka ga mutum ɗari kamun ka karanta da an ce ma wani yaro suka ce shekarar nawa ka rubuta wani ya rasu a waje kaza shekara nawa kana rubutawa ka bari sai sun kai ɗari ka zo ka kalla na kana kallo za ka ce maza Allah ya gaskiya eh za ka gaji shekarun daga nan na daga tsakanin sittin saba'in ɗin nan ne na kaɗan ne za ka ga sun gota to kaga aiko wannan sani ne cewa ɗan adam ya fita ya tafi lahira kaga yin hankali zai da zirga gyaggyara abubuwa ko kamar mutum ne mai tafiya yana haɗa jaka na ya ɗan gyaggyara jaka ya ɗan na yana ɗan sa ɗan tawul ɗan buroshi ɗan bakilin na cewa tafiya ta kusa kaga da ta zo sai a ce a daman yana haɗa jakarsa kuma haka aka ce mu yi haka aka ce mu yi a cikin wannan rayuwar saboda tafiyar haka take zuwa eh tafiyar da ta zo sai a tafi da ta zo sai a tafi shekaran jiya ko a ya kusan kwana hudu wani da muka wa sallah dan uwansa yake gaya mu ya ce ka gan shi nan wallahi ya dawo gida lafiya lau har ya ba da kaya an shiga da shi gida me yake duba a mota kawai sai aka da aka samu ya zama unconscious shi ya tuko motar shi ya zo gida shi ya kawo kaya an ɗebi kayan ma ya ba da su an kai gida sai ya tsaya ya buɗe ko hall ne ina yana da duba wani abu a motar sai aka zo aka same shi ya zama daga lokacin shi ke sai lahira to kaga wannan ba waya ake wa kowa ba ba wani abin nan kawai lokaci ya yi ne sai mutum ya wuce Allah ba mu sa. Ka daga musu hankali. Eh ai in ka biya ta mata za su kai ka su baro. Mata su yi haƙuri ba dukansu ba akwai masu hankali akwai wanda su da kansu ke tunawa mazan su mutuwa. Amma wasu ba su da kamar yadda wasu maza suke har da maza akwai waɗanda za ka ga sakarci kawai mutum ya zama sakare me sakare wai shi baya sa a kira mutuwa bai sa a yi maganar mutuwa shi yana ganin an aka yi bar maganar mutuwa kamar an zage shi an bata masa na ka ga wata ai shiri ta ne waye zai zauna ba mai zama ai rayuwa kana ta gani ko garinku ko abokanka ko yan uwanka ko mutanen anguwanku ina suke sai kai ne za ka zauna me zai sama ka zauna kuɗi ko mulki ko sarauta na ko meye ma zai sa kare wannan tunani duk wanda za ka tuna da duk matsayin da kake da shi wanda ya ninka ka ya ninka ka ya dama ka ya shanye ya mutu idan yanzu kuɗi ne da kai misali ya sa ka wannan tunanin ai sai ka tuna na masu kuɗi nawa suka mutu idan mulki ne da kai sai ka tuna masu mulki nawa suka mutu in sarauta ne ka duba sarki nawa ya mutu shi shugaban kasa ma ya mutu yana kan mulki bai sauka ba to ka san dan majalisa ya mutu gwamna ya mutu na ba san wannan irin kalan mutumin da za ka tuna bai taɓa mutuwa ba na? jinjiri ya mutu malami ya mutu na? wane ne za ka tuna to kai kuma kai ne wane ne ta yi kenan ya kamata a mutum ya yawa kan shi wai karatun talisun ji ba haushi mutuwa gaskiya ne lahira gaskiya ne kuma duka muna kan hanya babu wanda zai zauna kuma dama abin da ake so a duniya shine ka shirya tafiya lahira wannan shiri ba zai saka mutu ba kana na abunka kana nan har lokacin da Allah ya ɗebe ma sai ka cika su shi yasa ka ga da mai bin Allah da mai saban Allah duk ɗaya suke wajen mutuwa in mutum yana saba Allah ma zai ta saban shi yana bin Allah mai ita bin Allah shi har sai lokacin da Allah ya zana ya cika in ya cika shi kenan wali kulli ummatin ajal Allah ya ce kowa mun samu lokaci idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqni lokacin ya kawo shi kenan babu gaba babu baya kawai sai tafiya eh sai kaga wasu kwanaki sun yi wani abin nan na na a whatsapp aya na abin wa'azi ne sun ɗan ɗauki mutane da suka mutu a kan a waje wanda mutuwa su zo mutu ba su shirya ba a wurare da dama akwai wanda yana tana labaran duniya tana cikin labaran duniya kawai sai haka da akwai limamin abin bari yana hudu ba na ko akwai ɗan ƙwallo a filin ƙwallo ya ɗurmata na akwai mai rawa tana kan tana rawa akwai mai waka yana cikin waka akwai mai shan jayi na akwai gashi nan babu kalan mutanen da ba su ɗauko ba wannan mutuwa akwai wani yana ba da lacca ana yayi ba ya faɗi point ma ana tafa ma mala'ikan mutuwa ya zo kan shi a gaji wannan wa'azi ne wa'azi ne sai dai addu'a Allah ya ba mu sa na na gani ya ce babban wani a ofishinsu wata ɗaya da ya wuce suna ta abinci da matarsa tare so shi kenan lokaci ne lokacin ba ruwan da mala'ika mai kake yi mai kake yi ba ku ga wani da ake ƙur'anin ma na hannun shi ba yana karatu a madina yana zaune da ƙur'ani hannun shi kawai sai idan jingina haka shi ke daga Allah ya sa mala'ikan mutuwa ya sami muna aikata ne shi ne addu'a shi ne fata Allah ya tsere mu kada ya sami muna aikata wani abu mara kyau. laifin to magana hukunci da aka yi wa abdul jabbar na kano wato shi abdul jabbar magana ta gaskiya allah ya jarrabi al'ummar musulmi da shi jarabawa ce allah ya wa al'ummar musulmi da shi saboda magana ta gaskiya ya ɗauko ɓarna wa addini ya ɗauko ɓarna wa musulunci kuma ɓarnan ba duk yadda mutane suke tunani muguwar ɓarna saboda rushe musuluncin gaba ɗaya ya tasan ma ai ha to idan a musulunci ka san ikon Allah duk wanda yake bibiyarsa ya ga hankali a hankali ya fara da da malamai yake yi na ya kira malami wannan ya ce ba malami ba ne na da iya komai ba bai san komai ba magarici ne misali haka ya bi malaman zai ba da in ka bi malaman da ya bi kansu sai ka ga ashe duk ba malamai ba ne ya gama wannan har ya zo kan tabi'ai ya zo kan sahabban manzon Allah ya zo kan manzon Allah to waɗannan babu su ina musulunci yanayi abin kai kasan jarabawa ne amma ɓarna ce wanda wai don misali an kashe shi a mutuwa kan ba fama zai mutu ba mutuwa ai kyoganan kashe mutum goyi amma wani lokaci kai a kashe dubu ba ya fi abar wata ɓarnan na ba ma guda ɗaya ba saboda ai al'umma ce in ka duba abin da aka yi da malumma a kai shi na yadda aka yi ya fito sa'adan wani darasi a cikin rayuwarsa duk kowaye da kome kake a duniya ka kiyaye alfahari na alkawarin Allah ne duk abin da kake kake alfahari shi Allah ya rusa ka an gane hausa ko me ko me Allah bai san alfahari saboda babu isan shi sai Allah eh kowa bai isa ba kowa ya tada kuma kowa na kuskure amma alfahari cewa kai ne ba kai ba kowa bai da ke ko ga ya fi taɓa tuwa yana waka wai ya fito gaba gaɗi ba zai iya girgiza shi kai wane ne ha na ba daidai ba ne duk malaman duniyar ne ya kira ya ce in yin da zai da suna nan ma in yaje sai ya sa su kuka yawwa sai wai ruwa ma sai an tauna musu sai ya nemi malami babba a duniya sai ya kira ya ce da yana nan in yaje wajensa sai ya kasa haɗiyar ruwa suna irin karatu ne na zuwa ba wani irin wani irin karatu ne kuma abubuwan da ya faɗi dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da daga hankali suna ta da hankali ga wanda ya ji su da matsayi da wanda yake ko da karatu da yadda yake gabatar da shi akai kuskure a ciki na to ni dai ba na ɗaukar shi a cikin taɓaɓɓe eh ni ba ma ɗaukawa ya taɓo ba ne kawai shi jarabawa ce ta ta hau kan shi saboda yadda ka faɗan nan haka yake yi littattafan da su ya bi kan ya zama mai ilimin duk abin shi su ya karanta tun da dai ba zai ce maman shi ta haife shi malami ba ne misali dole dai littattafan ya zo ya ringa bi har ya zama abin da ya zama to duk malamin ya ce ba su yi daidai ba to kaga shi naji ilimin a ina ya samo shi na ai kaga abin tambaya ne kuma abin tunanin ko mutum yana yana yana lafiya to kanan wani gida ne da za a rufa shi na kawai dai mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya takaita wanda abu saboda ita kanta musifa ba a sani ba a fatanta eh saboda abu ne wanda yake shi shi ne sai Allah ya jarraba al'umma da shi dan tashi shi a cikin al'umma ma jarrabawa ne eh eh amma abin da yake wai cewa wai ba a yi masa adalci ba da ba gaskiya ba ce yi masa kuma wanda ya sani an zauna da shi an ce ya kawo hujja yana samun mutane suna tamar kabbara yana ta faɗan abin da ya ga dama malamai sun taru suka ce ya yi bayani kaga da nan ne zai yi bayani a na nan ne zai nuna musu gaskiya gashi gashi amma ba alaba ya gani ya kasa na na wane da gaske kawai bayani ne yake yi da yake yana jin hausa ya iya surutu ya iya magana sai ka yi ta jin maganganu waɗanda suke ba su da kai ai abubuwa malam tarin da muke da kawai ni addu'a ni addu'a wanda wanda zai zo taba mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kada ya bashi iko saboda abu ne mai daga hankali kamar yadda na faɗi eh a cikin al'ummar musulmi da a samu irin wannan ya hai abubuwa da yawa fa wasu abubuwan ma ba a ji ba saboda lokacin da yi su hankalin mutane bai kai kanshi ba na eh sai ya yi abubuwa da yawa sannan ya sa wa ya sihara tunani amma wasu na dawa ba daidai ba ne eh al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam in ka rushe ta duka to kaiwa kai kai dai ba annabi ba ne ba zai ka zo da sabon addini da yadda za a yi duk musuluncin kama ɗayan ka duba inda za a biye masa babu shi babu shi kuma akwai kasa ɗin da ƙiri-ƙiri yake faɗi cewa yana kira ga iran ka gari ta zo ta ba shi kwangila ya faɗa wannan ba ba shari ba ta kaga wannan abun bai da kyau da baki yake cewa ni na gani yake cewa yana kira wai wanda iran ta sa su su yi aiki ba su yi za su ba da shi suka ba aiki da ya gama da ba su shi kuma na shi ya faɗa ne ba wani ya faɗa mar ba ba wani labari ba to abubuwan suna nan da yawa da kan yawa ok da hankali ba shi ne ya ta damar ba magana wai bai da hankali hankali shi Allah ya Allah ya kaɗai ka adalci eh yola a dama ai wanda yake tunani wa an zalunce shi ai shi ma an zalimi ne eh ƙwarar duk wanda ma ke tunanin wai zalunci aka war gaskiya a zalimi na eh duk hanyar da ake bi a ba mutum dama an ba shi kawai da abin da yake faɗa ne da abu ɗaya zai yi duk abin da ya mutu cewa ya yi kuskure ya yi haƙuri ina nufin sai da an gama da an wuce mata yana kan bakarsa ai ba za a bar shi ya halakar da al'umma ba yanzu mutane yanzu ba ke nan bari na baya yaran baya ta su samu wannan ai musiba ce eh to ai ka sani ita wannan shari'a da ake yi kwadace nasara ce na ga aka gaba za ka ce ba a fil ba ita shari'a da ake anan ko da a shari'a kwadin ne ai kwadace na nufin mixed da haka dole wasu abubuwan ba za a ce ba su ba domin an ce ba su kaman an wa mutum karfa karfa ne irin an nuna masa fin karfi amma ka ga ma aka ba shi yayi a fil din a tsarin shari'a musulunci ba a fil dan ba a ba zalunci in kuma idan misali daman babbar alkalin musulunci da karshe shi annabi sallallahu alaihi wasallam in yi hukunci ka ce baka yadda ba masu nan ka kafiri ina nufu sallallahu sallam Allah ya sauri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين